لا إله ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة السيد إهدوا لنا بهذا المعبر والخاتم بنعمة تقليلنا بالظفر
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
وكم من ملك يا ملائكة في السماوات لكتمون سمي وما أكرمهم ما ماكن جرمانس مو ملائكة إن الله وجن الله أما لا تبني شفاعة شيطان سباتا أنفانا شيئا ونأو إلا من بعد أن يأذن الله سيف إن الله يا إذني فمن الله يكذب كنا كوي شيطو بعد إذن الله بيد أنفاني باوي باب شيطو شيطو بني أفاي شيء annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karo karo shafa'atu yawmal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha wa laysa min ahliha wanda bi ya je haramin Madina to ya zo sharuta karo karo cikin masallacin annabi ceto na ranar kiyama tabbata kake gaskiya ne wanda bi ka ji bai imani da ceto dama ba ya ciki to dama mutum bai ciki kaga ba dole ne ga girma abin da ke shi ne Allah ya sa mu cikin ceto amin
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى
illa min ba'di sai bayan ya zana Allah ubangiji ya yi izini lahum ga mala'iku fiya a cikin ceton nan shi maliman ya sha ga wanda ya so mini badi daga bayinsa wayar ba kuma ya tano gare su da kauli dan fada ubangiji wala yashmauna ba sa iya ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah ya yarda a ceta wa ma'lumun sananne ne anna ita la tujadu ba za a samu ceton nan ba minha minhum da gare su illa ba da izini sai bayan izini biya cikin ceton nan kamar yadda ya sake faɗi man dallabi ya shawo waye isa ba wanda ya sai ceto inda wajen ubangiji illa bi izini sai da izinin ubangiji إن الذين لا يؤمنون كانوا أن باسي إيماني بالآخرة بالآخرة الآخرة لا يسمون الملائكة سنا أنبت الملائكة تسمية الأنثى إن إلى أنبت ماتا حيث كانوا دنسن هم ملائكة بنات الله آية الله لماتا وما نعم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد لنا حياة الدنيا وما لهم به من علم باس da wani ilimi da suka dogara da shi da wannan zancen in ai ma ya tabi wani ba abin da suke bi sai cikin wannan zance illa zanna face zato allazi wanda yake da hayyaru suka kamanta shi wa inna zanna shi ko zato la ya guni baya wadatar da shi a wani abu da lafi abin da ake neman hakikarsa ai anil ilmi baya wadatarwa ga sani fi mal maqluba cikin abin nema fiya cikin abin al ilmu sani na hakika to ba zato baya amfani a nan wurin ba a da kabira an manta walla gabanin wanda ya bada baya an zikirna daga zikirin ma'ayar qur'ani shine qur'ani walam yurid ba abin da yake nufi illa alhayata duniya sai rayuwar duniya
ذلك ba ba wannan qabla al-amr kafin umarni ne don jihadi da fara yaki
ذلك مبلغهم من علم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى zalika talabu dunya neman duniya mablaghum matukar su kenan min al-ilmi a ilimi aina hayatu ilimi inda matukar bi sanin su anna ta an asaru dunya sun zabi duniya alal akhirati akan lahira inna rabbaka ubangijin ka huwa alamu shi masani ne bi man dalla da wanda ya bace an sabili daga tafarkin addini wa huwa shi ubangiji alamu masani ne bi man yake da kuma da wanda ya shirya bihima wato ai alimu bihima masani ne da batacce masani ne da shiryayye bai jaji ma dukansu zai saka musu ولله ما في السماوات
walillahi ma fi samawati ma fi samawati abin da ke cikin sammai wa ma fi al'arta da abin da ke cikin kasai duka walillahi na Allah ne ai huwa malikun da zalika shi mai mallaka ne ga haka wa minhu yana daga mallaka ubangiji abdalu batacce wal mutadi da shirye da za ka yi dole yana shirye da man ya sha wanda ya su waya ji ya yana batar da man ya sha wanda ya su waya ji ya kuma shirye da man ya sha wanda ya su ya yi haka ne liya jiziyar ladina dan ya saka ma waɗannan asa'u da suka munana bima amilu na abin da suka aikata mini shirki na shirka wa gairi da waninsa waya da zai lalazi ne kuma saka ma waɗannan asali da suka kyautata fi tauhidi da kaɗai ta Allah wa gairihi da wani samina ta'ati na ta'o'i ya saka musu bil husna da aljanna wa bayyana al-muhsinina to sai bayyana su wane ne masu kyautatawa da kauli da fadarsa الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الله إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى to sai ya bayyana masu kyautatawa ya ce allazina su ne waɗannan yamtanibuna da ke nisantar kaba'iral ismi manya-manyan zunubai wanda ɗayansu in ana yin sa in ba a tuba ba aka mutu ba alƙawarin rahama Allah ga mutum wal fawahish da alfasoshi illa lamma in ba kananan zunubai ba ko sigaru zunubi su ne kananan zunubai kan nazari kamar kallo ga abin da bai halatta a kalla ba wal kublati ko kes wannan duka kananan zunubai ne wallan sai ta taba matar da ba taka ba to ba wa istisna mun kadin wal ma'ana lakin nan lamama sai dai kananan zunubai yughfaru ana gafarta su saboda me bejitina bil kaba'ir da nisan ta kaba'irori inna rabbaka ubangijinka wasiul maghfirati mai yalwacin gafara ne da zalika da haka wa bi kabuli tawbati da kuma karbar tuba wa nazala ayat da zamu karanta nan ta sauka fi man kana cikin wanda ya kasance ya kula yana ta salatuna ai mu masu sallah ne siyamuna ai mu masu azumi ne hajjuna hajji mu yana alfahari da su ubangiji ya ce huwa alamu ai Allah ya sani bikum da ku masani ne da ku iz an sha'afun dan shi ya kage ku min al-ardi kasa ay khalaqa abakum ya halitta babanku adam adam min al-turabi da kasa wa iz antum da kuma shi san da ya halice ku ajinnatun kuna tayyai jam'u dalilin wato jam'i ne na tayyi fe budo ne ummahatukum a sandan kuke cikin cikan nan uwayenku dan haka bala tuzaku anfusakum ku daina yaban kawunan ku ai ala sabili ijaza akan ganin mamakin kai amma ala sabili itirafi amma hanyar hurci da nemati da nema Allah wannan fa sanin mai kyau ne wa huwa alam kuma shine masani bi man taka da wanda yake mai tsoron ubangiji أفرأيت الذي تولى وأعطي قليلا وأكرم abara ya ce ba ni labarin allabi ta walla wannan da ya bijire anil imani ga yin imani ai irka da ya yi ya yi ridda lamma o yi rabi san da ya musulunta a yaji ana mai sai aka kafirai abokan suna mata dariya kala sai ce ai ba wani abu yasa na suna musulunta ba wallahi ni hashitu azaban lahi azaban nan da mamudu ke wadi ni ita nake tsoro sai fada mina lahul ma'ayyidu mai mai da ma'ayyidu da mai mai da riyar sai ce oh don azabu da mamudu in ma gaskiya ne ka je zan tsaya maka gobe kiyama Allah ba ba da kiyama an ce za ta zo ba to ta zo ni zan tsaya maka to sai lamunce mashi an yi hamil an wai zai dauke masa azabar lahi azabar ubangiji in raja amma sharadi in ya koma ila shirkihi zuwa shirkarsa wa da kuma zai bashi min malihi dukiyarsa kaza zai bashi dukiyarsa kaza faraja mara arzikin ko sai ya koma ya bar musulunci da ya ban musulunci inda za ka fara gane karya ne wa ta kalilan sai ya bashi cikin abin da ya alƙawarin zai bashi sai bashi ɗan kaɗan min almalin na dukiya almusamma na abin ambato din nan wa ka da ya hana sauran ai ba mana albaki ya hana saura to shi wa ka da ma'akudun min alkudiyati an rubo shi ne daga kudiya menene kudiya wai arbun salibatin salbatin wato ita ce ƙasa mai tsauri kasa haratu wadda ka ce ita katin dutse ne tamna wa hatirar beri da ta ke hana mai ginan rijiya idan wa sala ilaha in ya kai gare ta min alhafin na gina
أعنده علم الغيب فهو يرى sai ubangiji ya ce ta ya ce zai dauki gani zai dauki nauyin zunubin sa gobe kiyama da azabarsa shin a inda hu ilmul gaibi wai yana da ilimin gaibi ne fa huwa yara kuma ya sani ai ya ya alamu ya san min jumlati daga ilimin gaibi anna gaira hu cewa wani sa ya tahammala zai iya dauka azabal akhirati azabal lahira anu ga wani sa la al'amarin ba haka yake ba to in kuna so ku zuwa wannan magana ya ce wa huwal wali jumlul wakila shine wali da dan makila aw gairu ko wani sa na
أم لم ينبأ ما في صدور
an ba lam yunabba shin ba a bashi labari bane bi ma fi suhufi musa da abin da ke rubuce a cikin littattafan musa ai a taurata a taura aw suhufin ko kuma takardun musa kabla da aka bashi kafin a taura wa suhufi ibrahima
وإبراهيم الذي وفى wasu bai ibrahim da kuma takardun annabi ibrahim allazi wafa wanda ya cika abin da aka umarce shi da shi aikan mama ya cika ma umira bihi abin da aka umarce shi da shi na hau kamar inda ubangiji ya ce wa ib- wa ib- wa ibtaliya ibrahima ah, rabbuhu wa idabtala kai wa idabtala ibrahima rabbuhu ka tuna sanda ibrahim wato ubangijin ibrahima ya jarrabe shi bi kalmatin da waɗansu kalmomi fa tamma na aka samu ko ibrahim ya cika kalmomin nan to wa bayanu ma لا تزر وازرة وزر أخرى wa bayanu sannan bayanin ma abinda sai zuwa cikin littafin nasu shine Allah ta zira wa da wata wuzura ukhra babu wata mace wata rai da za ta dauki zunubin wata ila hayya zuwa ƙarshe
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى wa an mukhaffafatun min as-sakilati ay annahu sha'ani yadayki la tahmilu nafsun dhanba ghayriha wato wata rai ba ta dauka zan- zunubin watanta wa an ay annahu cewa shi la- laysa lil insani mutum bai da wani abu illa ma sa'a sai abin da ya aikata min khairin na alkhairi ba laysa lahu ba ya da min sa'i ghairi wato aikin wani sa alkhairi na alkhairi bai da shay'un wani abu وأن سعيه سوف wa يرى anna sa'ayu aikin sako sau fa ba za a nuna masa abinsa ayyu basaru za a nuna masa fil akhirati al akhirah ثم يجزاه الجزاء dan الوفي mai jaza'u sannan ai masa sakamako al jaza'a sakamako al awfa mafi cika yuqalu hakan sai a luga jazaituhu sa'ayahu na na saka masa da aikin sa wani sa'ihi kuma na saka masa da yace sai ana iya to yana ta'adda yana kuma yin kai tsaye وأن إلى ربك المنتهى wa anna ila rabbikal muntaha makoma dai tana wajen ubangijinka al marja makoma wal masira da makoma dai ba'da al maut bayan mutuwa fa yujazi sai saka ma bayi da ayyukansu وأنه هو أضحك وأبكى wa annahu shi ubangiji huwa ba haka shi ke sanya dariya ai ga man- man sha wanda ya so a farahu ya faranta mai rai wa buka ya sanya kuka ga man sha wanda ya so a hasanahu ya bata masa rai وأنه هو أمات وأحيا wannan shi ubangiji huwa amata shi ya kashe fi duniya a nan duniya wa haya kuma ya raya da libasu don tashin kiyama وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى wannan shi ubangiji ya halaka zaujaini shi ya ya halici dangogi guda biyu ai asulfai ne dangogi guda biyu arzakara namiji wal unsa da mace ya halice su ne min nutfatin daga mani idza tumna san da ake zuba mani nan ai to ake zuba shi tirrahim a cikin mahaifa وأن عليهم النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى هلتا ساكي ميدا هلتا وتدبان توتنا أكون أبنجي أي الخلقات آه، الخلقات وتهلتا الأخرى وتا للباس دنتاج القيامة بعد الخلقات الأولى بان هي هلتا تفرقو وأنه هو أخذ وأعطى وأنه شيء أبنجي هو أغناشي كينا شيني وانده وداتد الناس متعني بالكفاية لأبنك إسسو بالأموال دوجوي وكنا يبي وانده يسو كدي يتارا يا ولا كدن تارا ويا أجي أي أبل مال يا بعد دوجيا المتخذ أبنك وكنية دان أجيا وأنه هو رب وأنه أبنجد هو رب الشعراء شيني أبنجد تولار الشعراء هو كوكب توشي شعراء وتولي تولار خلف الجوزاء لكي باين تولار الجوزاء kana ita wannan tauraro ta kasance tobar da ana bauta mata fil jahiliyyati a lokacin jahiliya wa annahu ahlaka alula wa annahu ubangiji halaka adam shi halaka adawa al'ula na farko wa zikratin bi idgami tanwini wato adan lula na wato da shiga da bi idgami bi idgami tanwini da shiga da tanwini fil lam cikin lami kamar yadda na faɗa adan lula wa dhamma kuma yi mata dhamma bila hamzin ba tare da alhamda ba ba to ba tare da ce adan al'ula ba to a wata kira'a adan lula ba ba alif aure ai hiya qaumu hudin sune mutanen hudu wal ukhra ta karshen kuwa qaumu salihin sune mutanen salihu وثمودا فما أغنى wazamuda ya halaka samudawa fa ma abqa bai bar ko ɗaya a hadan mutum ɗaya ba minhu daga cikin su وقوم نوح من قبل ya ma halaka mutanen nuhu kafin adawan da samudawan إنهم كانوا هم أظلم وأبطل innahum su kanu sun kasance humu azlama wato hum azlama sune mafi zalunci wa daga mafi shishigi su mutanen nuhu din nan min adan akan adawa wa samudin da samudawa an faɗa an faɗa musu wannan sifofi ne li duli libsi nuhim fihim dan tsawon zaman nuhu a cikin su bala bisa fihim ya zauna cikin su yana matsayin manzo alfa sanatin shekara dubu illa hamsin aman in banda shekara hamsin wato ɗari tara da hamsin yana annabi a cikin su wahum su ma adam imanin bi duk da rashin yin imanin su da shi yuduna suna cutar sa wai zurbuna su ba shi kashi
وله تفكة أهوي فغشيها ما غشي wal mutafikata ya halaka mutafakawa wa ya suwaye mutafikawa wa ya qura qaumi lutin sune alkaryin mutanen lutu a hawa ya san yadda ita ai asqataha ya san yadda ita ba da rabiha sai da ya daga ta ila sama zuwa sama makalubata aka juye ta irin da ake juye waina ila al-ardu wa kasa da amri da umarnin ubangiji jibrila jibril bizalika da yin haka fagashaha magasha abinda ya lullube fagashaha mina abinda ya lullube su min alhijarati na duwatsu ba da zalika bayan haka fagashaha ya lullube ta abhama ya boye abinda ya lullube ne ta hawilan dan tsoratarwa wasi hudin a wani a cikin sura hudu ko ya bayyana faja'alna sai muka sanya aliha samanta tafilaha ya koma kasanta wa amdarna muka yi ta masu ruwan hijaratan wa amdarna muka yi ta ruwan hijaratan duwatsu min sijilin na toyayyen yanku alaiha akan wannan alƙaryu na lutu فبأي آلاء ربك تسمعين fadi ayya ala'i rabbika daga wadannan wadannan ni'imomin ubangijin ka ne ta tamara wato za ka yi jayayya akai za ka yi kokanto ai an'imahu an an'umahu ni'imomin sa addalata mai shiryawa ala wadaniyati bisa kadaituwa ubangiji wa qudrati da ikon za to da wacce ce za ka yi kokanto ayyuhal insani ya kai mutum autuka zuba koko ka karyata هذا كثير من النذر الأولي هذا محمد wannan dai Muhammad innan nabiru shi ma mai gargadi ne minan nabir daga jimlar al'ula masu gargadi na farko ai min jinsin yana cikin jinsin su rasulun manzo ne kan rusul kaman bazani kablahu da suka zo gabanin sa ursila ilaikum an aiko shi ne zuwa gare ku kama ursilu kama da aka aiko annabawan da suka gabace shi ila kawamin zuwa mutanen su أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة azifatil azifatu kiyama ta kusa laisa laha min dunillahi kashifatun wata rai da za ta sanar da kiyama za ta tsaya babu ita min dunillahi in ba Allah ba ai la ya kashifa ba wanda ya san da za ta tsaya waya zaharu har ya bayyana ta illa wace shi ubangiji kama ka kauli kama fadansa la yujalliha li waqtiha ba mai bayyana ta ga lokacinta illa wace shi Allah
أفبهذا الحديث تعجبون a ta'ajabu ne yanzu kwa yi mamaki min hadal hadisi daga wannan hadisi ai wannan zance ai alqur'ani shine qur'ani takziban dan karyatawa وتضحكون ولا تبكون wata za ku na haku rika yin dariya istiza'an dan izgili wala tabkuna amma ba ku kuka li sama'i wa adi dan dan alƙawlin ubangiji na rama wa wa'idi da alƙawlin sa na azaba وأنتم سامدون wa antum shikenan ku zauka zama samiduna rabkananu ai lahuna masu masu wasa gafiluna rabkananu amma yukalabu minkum ga abin da ake nema gare ku فاسجدوا لله واعبدوا fasjudu ku sujada lillahi ga Allah allazi khalaqakum wanda ya halice ku wa abudu ku bai ku yi bauta wala tasjudu la wala tasjudu lil asnami kar ku rika yin sujada ga gumaka wala ta'budu kar ku bauta mata سورة القمر مكية وهي خمس وخمسون آية suratul qamar sura wata kenan makiyatun makka ta sauka illa in banda sai zaman jam'u al ayata yi zuwa karshen aya wa hiya khamsun wa khamsuna ayatan ita aya ce 55
بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة قيامة تاكسا وانشق القمر تندر وتا يتاجي تو علامة قيامة تامتو كنا نكو غاشي في يد شيكنا دبو دتاجي وتا دلوا to tun a lokacin aka ce kiyama ta ta kusa ai yan falaka ya tsage salkatai ni tsagi tsagi biyu rabi ya fada ala abi qubaisin kan dutsen abu qubais waqiqa ana guda kuma ya fada a dutsen da ake ce maqiqa an ayatan dan aya lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad su'ilaha an tambaye shi ne fa qala sai ya ce ishhi ishhadu ku shaida za ku ku shaida cewa ni manzo ne in wannan aya da kuke nema ta tabbata rawahu shaykhani buhari da muslim suka rawaito hadisi وإن يروا آية يقرضوا ويقولوا سحر مستمر wato dalilin fa- fa- mai dalilin tsagewa wata sun sun dai bi sun bi annabi annabi ya yi kira ya yi kira ya yi kira sun ki sai suka ce to abinda za a yi in kana son mu yi imani da kai to sai suka je suka yi tunani suka yi mucin suka yi menene za su ce annabi ya zo masa da shi mu'jiza abu kaza dai ai annabi wani ya zo da shi abu kaza dai annabi wani shi ma ya zo da shi to dukkan annabawan da aka gabata ba wanda ya zo da wata da mu'jiza ta shafi sama to da haka mu ce muhammadu muna son ya tsago mana wai sauko da wata idan ya sauko da wata ya tsage biyu rabi ya tsaya a gabansa rabi ya hau kan dutsen abu kubai wata ruwaya kuma rawayin rabi ya tsaya a kan dutsen abu kubai ce rabi ya tsawa a an shi ma dutse ne annabi ya ce a wannan mai sauki ne za dai ku yi imani za ku shaida cewa ni wai allah ne ai ni annabi ne za allah allah ya aiko ni suka ce in dai kai haka to za mu yi haka shikenan allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya ce Allah ka ji abin da mutanen ka suka ce ka ji abin da mutane na suka ce bayin ka ga abin da kace Allah ya ce su saurara go an jima da daddare su sa ido yamma na yi magana na yi kwa sai daga ido yake kamar masu neman ganin watan wata Ramadan ana ta kallon sama a ga yau za a ga yau za a kure mai ƙarya ana nan ana nan sai a ga sama wata yana zazzanuwa kuma ƙara matsuwa ke ka'a wai ko abin yi ma zai yi hakowa gudu yake ka faɗa tsawata ya faɗa masa to Allah da ikon sa ya sauko watan ya rage abinsa kuma san wata ba wata muku ba wata ba tauraro da muke hange nan da zai sauko Allah zai sauko da shi zai mu duniya ne rumfa to balantana wata to amma saboda kayan Allah ne kuma wanda za a wa na Allah ne shikenan sai aka sauko shi daidai da idan muke gane shi bai zo da fadin shi da girman shi ba yana zuwa suna kallo ya zo ya faɗi gaban annabi ya tsage biyu da ya tsage biyu inda suka bukata duk tsaga tsagan nan suka abuna sai annabi ya ce to abin nan ya zo da shi kun tabbatar gaskiya ne daga a da saura me ya faru a bari sai gobe da safe mutanen ƙauye sun zo in muka tabbaye su kun ga abin da muka gani suka ce mana haka to za mu yarda annabi ya ce ana kai mu gobe lafiya mutanen waje da suka fara shigo aka fara tambayar su wai da Allah me ko me ya faru da yadda shi ai mu wallahi ba mu zata mu ba mu iska maka lahiya laura dan mun ga wata yayi kamar sai maka ya fada wallahi ba mu zo mu iska maka ba ba mu zata za mu iske ta ba ta rugurguje ba daga ce kai wato sihirin ma ruha idan har ya wuce muka da aka yi wayan yarau ayata idan kafiran quraisha ta ga aya ai mu'jizatan mu'jiza lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yu'ridu sai su bijire wa yaqulu su ce hada wannan abin da Muhammad ya nuna ai sihirin sihiri ne mustabirun mai karfi to in an ce mustabirun ai kawin min al-mirrati ne al-mirratu fasara sa al-quwwatu ai al-quwwatu ana nufi karfi au da'imin koko min al min al istimrari ne wato wannan sihiri ne wanda mai wucewa wanda kowa zai daɗe yana jin labari
wa kallamu wa tabahu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa kazzabu annabiyya sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabahu suka bi ahwa'ahum soyayyen zuciyarsu bil batil cikin ƙarya وكل أمر كون لمن من الخير من الخير والشر لشر مستقر ما يتبت عني بأهله كما دوانش ما يتبت دش ما دوانش ني في الجنة أتين عندنا إن لمن نقرين أو النار كما يتبت دش أو شيء متى إن مو باللمن ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء لا بربرا سنزو مسو ai akhbaru ihlakil umami wato laburburan halaka al'ummai almukazzibati mai karyatawa ga rusulun manzannin su wanda yake motsa da jarwan amma to abun tsawatarwa to wanda wala kar ja'u min al-anba'i ma fihi munzajarun abinda tsawatarwa yake a cikin sa wala kar an ja'u ya zo masu min al-anba'i na laburbura akhbari ihlakil umami laburburan halaka al-ummami al-mukazzibati masu qaryatawa rusulahum manzannin su
hikmatun ba'ila fa ma tunzur hikmatun wannan hikima ne kabar mubtada'in ma'rufun wato labarin wani mubtada ne abinda aka shafe ai baligatun cikakka fa ma tugunin nuzuru amma ga su abubuwa muna ta yi amma amfani ba amma gargadin ba ta amfani ai falamma ma tuguni ba ta amfani fihim a cikinsu to shi an nuzuru jam'u nadirin bi ma'ana mundirin wato mai wa'azi mai gargadi al'umurul ko aiko kuma al'umurul mundiratu al'amura masu gargaɗi lahun gare su.
fatawalla anhum yawma
fatawalla anhum ka bijira daga barin su huwa fa'idatu to shi wannan shine fa'idan ma kaulahu abinda ya gabace shi wa tamamil kalamu kuma zance ya cika da shi ka bijira daga barin su yau mai da udda'i a ranar da mai kira zai kira huwa israfilu shi ne israfilu zai kira ila shaito ya harju na za su yi to ba abu bayan nan ila shai'in zuwa wani abu yake da abin da yake nukira an yi wato munkarin abin ki ayyamu abin musu ko ko abin ki tunkiru wani nufusu rayuka suna kin sani da shiddati dan tsananinsa wa wal hisabu shine hisabi فجعلوزات يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم جنسوا سنا ماسو واتو كسكنتوا كوكو خشعا سنا ماسو كسكنتا يخرجون ذات أبصارهم جنسوا سنا ماسو كسكنتا يخرجون متاني ذات فتاة min al-ajdath da za su fito min al-ajdath daga kaburbura ka annan za ga su dur sai ka ce jaradun fari muntashirin masu wasuwa la yadruna ba su san aina ya zabu na ina za su ba min al-khawfi saboda tsoro wal hilati da tsemuwa
muhdina ila Allah yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asr mawada'ina suna masu zaka wuya ai masar'ina masu sauri ma dina ana ana kawo suna masu zaka wuyayensu ila da'i zuwa ga mai kira ya kulul kafiruna minhu kafirai a cikin waɗannan mutane suke suna cewa hadha yawmun asir kai wannan rana yau rana ce mai wahala ai sa'abun mai wuya alal kafirin akan akan kafirai kama fil muddathir kama yadda yazo a cikin suratul muddathir yawmun asir rana mai tsanani ne yawmun asirun rana ne mai tsanani alal kafirin amma fa akan kafirai كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر kazzabar qablahum qaumun nuh mutanen nuh sun karyata wato ga mutanen nuh sun karyata nuhu a qablahum gamanin quraishawa fa kazzabu suka karyata abdana bawa mu nuhan annabi nuhu wa qalu suka ce majnunun mawukaci ne wazzujir kuma aka dinga tsawa aka dinga yi masa tsawa ai in taharu suna mai tsawa bi sabbi da zagi wa gairi da waninsa فدعا ربه أني مغلوب فانتصر fada rabbahu sai ya kira ubangijinsa anni cewa ni magaluban abin jawa ne fantasir ya ubangiji ka kawo man dauki wato ka daukan man fansa ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر daukar fansa ko ita ce fafata hana muka bude ko ko fafata hana muka bubbude abuwa ba sama ya kofofin sama bima'in da wani ruwa da wani ruwa mun amirin mai kwara mai zuba ai mun sabbin mai zuba in sibaban zuban ko hadidan mai tsanani وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر wa fajjarna larba muka fuffugo muka fuffugar da kasa da uyunan idanun ruwa tambau tam tambau ta kama kullunan ruwa ita ma falta kalma ruwan sama da na kasa suka hade ala amrin bisa wani umarni wanda yake karkudar an riga an hukunta da an an kaddarta shi ayi kudiya bihi an yi hukunci da shi fil azali cin azal dama haka za ta faru wa huwa halaka wa huwa halakum shine halaka su garkan a nitsewa وحملناه على ذات ألواه ودسر wahamallahu muka ɗauki nuhu ala safinatin bisa wata jirgin ruwa za ta alwahi ma'abuciyar falankai wa dutsirin da kusoshi wa huwa ma tushaddu shine abin da ake daure ake daure ta bihi da ma tushaddu bil alwahu shine abin da ake daura falanke falanke da shi min almasamiri na kusoshi wa gairaha da waninta da notuttuka kenan wahidu ha to dayanta isaru ka kitabu تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر
tajribi ayuna wannan jirgi tana ta tafiya da kulanmu ai da mar'an minna da magananmu ai mahfuzata abin kiyayewa jaza'an dan sakamako ai ugriku ko ko mansuban an yi mai nasba ne bi fi'ilin muqaddarin ga wani fi'ili wato muqaddari ugriku an nutsar da su ne jaza'an dan sakamako kuma intisaran dan daukan fansa liman kana ga wannan da kufira aka kafirce mawa wa huwa nuhun shine annabi nuhu ai ugriku an nutsar da su iqaban dan azaba lahum gare su
ولقد تركناها آية عالم مدكر walakar tarakana mun ba- mun wanzar da wannan jirgi jir- jirgin ruwa aya bukaina mun wanzar da hazai ilata wannan aiki wato ayatan dan aya liman yu'ati ya atabiru da haka wanda zai rika lura da ita aisha a kabaru ha labarin ta yawa su wanda mara ya shuɗe gashi har yanzu muna yi kaga hoton farkon duniya ne fa halin min muddakirin ko akwai mai lura ai wa mutta izin mai wa'azantuwa da hada ita na'am فكيف كان عذابي ونذر fa kaifa kana azabi yaya azaba na ya kasance wani biri da gargadi na istifhamu takririn wato tambaya ne na tabbayar na tabbatarwa wa kaifa khabaru kana wa hiya lis-su'ali an al-hal wal ma'ana amal al-muqatabin ya dauki ma abun wa magana alal iqrar bisa tabbatarwa bi koyi azabi da tabbata azabarsa ta'ala madaukaki bil mukazzibina ga masu karyata wannan linuhin ga annabi nuhu to ya fada mauki'ahu inda ya dace ya fada ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن حقيقة من سيوى يسوى القرآن للذكر dan tunatarwa ai sahhalnahu mun sawwake shi lil hibr dan hadda wahayi ana kuma ka shirya shi lil tadakkur dan wa'azantuwa fa hal min muddakin ko akwai mai wa'azantuwa bihi da shi wa hafiz mai haddacewa da hukumar qur'ani wal istifham tambayan nan da kaji an yi to bi ma'anar amri ta ma ta kunshi ma'anar umurni ne ai ihfazuhu ku yi kokari ku haddace qur'ani wa ta'izu bi kuma ku rika wa'azantuwa da shi walaysa yufazu bai zan ana haddace min kutubin layi littattafan Allah ba an zahar kalbi a zuciya gairu in ba qur'ani ba duk sauran littattafan da aka sauka ba wanda ake haddace amma qur'ani Allah ran ma nauki akwai amma garin dan nima kadai Allah kadai ya sani كذبت حال فكيف كان عذابي والنذر كذبت عاد آداوا سن قرية نبيهم النبي هودا شيني النبي هود ف... فأذبوا أكفوا أذب جدسوا فكيف كان عذابي يا كذا عذابا تاون ذريد غرغدينا أي إنذاري غرغدينا لهم غريسوا بالعذاب دا عذابا قبل نزوله كاتن سوكسا وقع موقعه أي يا فاتا إن دي داتي يا فاتا وقد بينه يا كو بينا shi da kauli wato ya bayyana azaban nan da kauli da fadarsa إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نهب مستمر inna muwarsalna mun sako rihan iska sarsaran mai tsananin kara alaihim gare su mai tsananin sauti fi yawmin a wani rana na hatin mara arziki mustamirin ko mai dorewa ai da'imin shuni madawamin rashin arziki au kawihi ko ko mai karfin sa wa kana to wannan ya karance ne yawmal arba'a ranar laraba akhir shahr karshen watan sha'aban Ai, ba
تنذر barkai. Mm.
تنذر الناس كأنهم أعجاز نخل منضعر tanzon nasa tana tsame mutane ai taqal'uhum tana taqal'uhum tana tumbuke tumbuke su min hufaril ardi daga ramukan kasa almundasina wanda suka tsatsage biya a cikin ta to da suka ga ana ɗaukar mutane a wasu mutum mazai kina rami da yake mai rami sai shiga sai ya kai daidai kurkure shi ya ci jawo kasa yana tsatsagewa wai dan iska ta zo ta bashi to ba san iskan bala'i ba ne to a cikin ramin za ta zo ta tsame mutum sama da shi koli koli ta ya koshi kasa وتسرعهم تكاد على رؤوس تساكاونا سو فتدق رقابهم سيت دندك وياين سو فتبين الماء فتبين ال- فتبين الرأس عن الجسد سيت ربا كي da jiki wato ta yanka su kenan kanan sai ka ce su wa halin da halin su ma zikir abin da aka ambata din nan kai ka ce a ajabin to a ajabin kanin tuwa sun itacen dabino ne mun karin wanda aka yanke ai mun kadau a mun kadin abin yankewa ai saqidin mai faduwa alal ardi akan kaza wa shubbihu an kamanta su bin nakali da itacen dabino lidulihim dan tsawon su
فكيف كان عذابي ونذر wato kira huna a nan an mai da su muzakkari wa wanne sa aka mai da su mu'annasi fil haka ta cikin suratul haka da aka ce nahalin kaga na aka aka ce ka ajabu nahalin mun ka ir kaga yi namiji na jami'a wato namiji ne to nan ko sai aka ce a cikin suratul wa- haka na ka anan menene ke ka ajabu nahalin khawiyatu kai ka ce tuwa sun dabina ne khawiyatu kaga na ai mu'annasi ne to muratan an yi haka ne lil fawasili dan kiyaye karshen sura fil mawdi aini a wannan wuri biyu kaga nan ka ana ma azabu na halin munkar ka yadda yake tahuwa jiradin munta shirka yadda yake zuwa to can ko ta yake karshewa mar- marbuda to shi yasa sai aka zo mai da sani
فكيف كان عذابي ونذر fa kai baka na azabi yaya kaga azaba na wani zuri da gargadi na ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر wala kad yassarna alqur'ana haqiqa mun sawwata qur'ani da zikiri dan hada ko wa'azi fa hal min mudda fa hal min muddakirin ko akwai mai wa'azantuwa ma'ana ku haddace shi ku azantu كذبت ثمود بالنذر kazzabat samudu samuda sun karyata bin nudri da masu gargadi jam'u nadirin bi ma'ana mundirin ay bil umuri da al'amura allati anzar unda anzarahum biha nabiyyun salih wadda annabin su salihu ya gargadar da su da ita illan yuminu in ba su imani ba bihi da shi wa ya ce bi'u suka biyo shi in ba su imani ba ba su biyo shi ba to ga abin da zai faru a gare su فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر faƙalu suka ce a basaran yanzu wani mutum mai na da hito cikin wahidan guda ɗaya na tabi'u shi za mu zo mu bi shi ai ba yiwa kai fa na tabi'u ya za mu bi shi wani hannu jama'atun ga mu taro ne kafiratun masu yawa wa huwa wahidun minna shi shi kadai ya ware ya ce wai shi mu wai shi annabi ne mu zo mu bi shi walaysa bi malikin ba sarki ba ba mai kuɗi ba ya za mu bi shi la na tabi'u ba ai ba za mu bi shi ba inna mu idan in hamon bi shi lafi dalalin fata ya same mu ai zahabin tafiya an sawabi daga barin katari daidai a fada ma zahimci wasu irin kuma mun koma ma hauka ke أو لقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب نشر awal iya awal iya zikiru yanzu a jefo masa wahayi alayya a kansa min bainina yana cikin ba wanda za a tsamo sai cikin shi dan gidan talakawa a ce wai shi dai aka ba wahayi mu ga mu manyan mutane ba a ba mu ba haka ba zai yi ba ai lam yuha ilayhi ba a mai wahayi komai ba bal bari shi huwa kazzabu shi mai yawan ƙarya ne fi kauli cikin badarsa innahu uhiya ilayhi shi an yi wahayi a gare shi an yi wahayi ma zikira abin da aka ambata ashirun sannan mai girman kai
فيعلمون غدا من الكذاب الأشر قال تعالى sai ubangiji yace sai alamu na gadan annabin namu suke ce ma mai yawan ƙarya kuma suke ce mai mai girman kai to a gobe za su sani da al'akirata a lahira mani likazzabu lashir wane ne mai yawan ƙarya wane ne ko mai girman kai huwa shin shi ne auhum ko su da an yi azabu shi ne a yi masa azaba ala ta kadibi bisa ƙaryata wa sanadiyan annabin su salihan shi ne annabi salih إنا مرسلنا قليلا لهم فارتقبهم واصطبر ina mu mursalun naqati masu sako taguwa ne ai mukrijuha masu fito da ita ne min alhababatin saharati daga wata faddutse kama ta ado ai su suka cewa in dai ka ce annabi ne in da gaskiya ne Allah ya aiko ka to ka zo mana da wata aya da namu gani yace me kuke so sai suka nuna wani dutse suka ce so muke yanzu yanzu nan dutsen ne yayi naƙuda ya haiho taguwa ita ma yana haiho ta ita ma ta haihu yace shi kuke ne ba mai sauki ne ga Allah Allah ya ce shi ma Allah ka ji abin da bayan ka suka ce ce kyale su gaje ka ce su taru lokaci kaza a zuwa tari gefen dutsen aka zo lokacin ko da ya faɗi aka zo aka zauna kowa ya tsaga ido ko sai aka ji ne da dutse na yana irin yadda abin mai naƙuda ke yi can sai aka taguwa ta bullo tana bullowa ta hito da ciki ita ma kuma ta haihu ga ga ya kan mutu zaki makwado jami'a wato kamata a duka ma yadda mutu amma fa fitinatan za ki zama jarabawa lahun gare su mun fi da ita ne lina kata jirahun don mu jarrabe su farta ke hun saurare su ya salo ya kai salo ai in ta zarka saurari mahum sani'una ka saurari me za su aikata wa ma yi su na'ubin kuma ka ga mu me kuma su kuma me mu kuma me za mu yi masu wasu da ci gaba da yin haƙuri ai ita su birka haƙuri ala azabin bisa cutarsu
ونبئهم أن لما أزمة بينهم كل شبه مهتدر
shi yasa neman aya wato bala'i ne to da suka ne ba fita ba suka ce ubangijin salo ya ubangijin salo ya fitar musu du daga dutse ba to an fitar da ita to daga nan kuma ai ba kyalewa za a yi ba sai ubangiji ya ce misali a faɗa musu ruwan garin baki ɗaya to za a raba shi da biyu yau shi yau kowa ya zai ɗibi ruwansa gobe kuma su kyale ta duk inda ruwa yake za ta je ta shanye shi ɗaya kenan na biyu to kuma za ta ji anguwa anguwa anguwa anguwa tana tsayawa masu buƙatar nono su ta tatsa kaga na biyu kenan shi wancan na farko jarabawa ai kaga an ce go in an ji ruwa yau gobe ba dama a ba duk wanda ya je ba gobe laifi ne kaga jarabawa ta farko kenan na biyu kuma masu sana'a nono kaga me zai same su karewa sana'a to sai suka ce a wannan ai bala'i ne kawai a gama da ita to kamar irin yanzu ne wani bawan Allah ana cikin mawuyacin tsada hatsi ya zo ya karyar da shi ya sayar da shi da sauki abinda mutane muke yi gobe za ka ji labarinsa ko dai ka ji an ja kunnan shi ko kuma a haɗa shi da wajen yan ta'adda su zo su magani to iyalin waɗannan sun ɗebo gado ne daga gadon mutanen salihu duk bawan Allah da Allah ya baya mai arziki ya zan ya shigar da haske a zuciyarsa ya zo ya sakan ma bayan Allah sauki to kai mai addu'a Allah ya ba Allah ya taka mashi mu ma Allah ya ba mu ikon yi ba wai kare wani wancan da yasa wai shi zai zo yana da ya karya mu ai karya mu sai Allah lalle ko Allah ko zai karya mu ka ga kuma da gaskiya kada sai Allah to dama zai karya su to shi ke yanzu je da haka duk wanda Allah ya baiwa sauki yassiru in ji ubangiji in ji annabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru ku rika sauƙaƙawa ku daina wahal da al'umma arrahimun arrahimuna yarhamuhumur rahman duk masu jin kan yan uwansu to Allah kuma zai ji masu tausayin ƴan uwansu Allah kuma zai ji tausayin su irhamu man fis sama'i yarhamukum man fil ardi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku ji tausayin na tare da ku mutane Allah shi kuma sai ji tausayin ku to yanzu haka ake yi kowa so yake in dai giba ta tsallake a kan shi ko akan wasa ta wada ba abin da ya dace in dai yana da abin da zai ci to ba ruwan shi da mai wane to dan Allah a rika jin tausayi wanda ya ji abin da annabi ya faɗa ka ji tausayi na tare da kai Allah sai ji tausayin ka ɗan kasuwa a rika dubawa riba mabu mai sauyi mai riba mai ɗan kaɗan mai albarka ya fi mai yawan da baya da albarka ita kaɗan mai albarka ka zawo ka ɗibi riba ɗan kaɗan abin da Allah zai fara yi maka da farko mai za ka yi ka sayan nan take ka koma je ka je ka sau ka ta karya ka sawaka ka sai wanda ya sa tsada kai sai ka je Kano so uku shi bai sai da tashi ba nan kadai bai sai ka ba to sannan kuma ga ladacin a jaujin ubangiji yadda ka ji tausayin bayan Allah kai ma Allah zai tausayin ka to daga a daina duban muguwar riba a ce sai an an birkida an wanka an juya sannan a ci gaba kadan mai albarka kamar yadda na faɗa ta fi mai yawan da ba albarka ita albarka malaman mutum sufanta ta kamar saniya ce saniya ta nawa take haihuwa ɗaya take haihuwa ko a wata nawa a shekara ko ko sama da shekara to ɗaiɗaikun nan su suka taru har suka yi yawa ana cin shanu ko ba a ci kullum sai an yanka shanu kuma kullum sai an idan mai yake da tabeloli an kwashe su an yi waɗansu jihohin da su amma kuma da kaje daji shannan za su nuna masu ba da su ba to albarka ce ɗaya ɗaya ne ta haifa kuma ci ake iyaka ce amma ba ƙara da ita ba to ita ko rashin albarka sai suka sifanta ta da karya ko mage karya ƙaya nawa take haifawa a takaice uku da misali ai kaga ta wuce saniya ba ko ta saniya ke bai a yadi ba nan kila ba wanda ya taba ganin saniya ta haifi a yadi sai kaɗan ni dai yana cikin wani ba taɓa gani ba to to amma biyar da ake fafatakan na ake fafatakan cin nama su amma ka ga sai karuwa suke yi to amma kare kariya akalla ta haifi 'ya'ya uku ko in ta haifa da yawa ta kai ta kawo nawa a'a sai dai goma ko sha ba shi sa Allah ya mata nunuka masu yawa ba eh ai ko wani layi ina so ina duk gila tana da nono zai kai sha biyu ko to ka gani to ta haifi ƴaƴa goma sha biyu ban ce dai a cikin karatuwa ba akwai kwata ta yanka sha ta yanka kannuka ba ko akwai ta eh mace ya kare nawa ke gare mu yanzu dai na cikin ɗan duba yana duba mutum kare ko kiristocin dan dama ba sa cin kai eh babu kanuka a danjimi to ina suke zuwa ba ka taɓa ganin a kori kura yan ci kotu da kare ba balantana trela ko ka taɓa ganin to rashin albarka ke to ka zaɓi albarka ɗan abin da kake sai Allah ya ta juya albarka yana karuwa yana karuwa to kuma dukiyar da ka samu ta hanyar halal to sai ta ne kai ka da aikata aikin alkhairi duk dukiyar da ka same ta ta haramun to Allah ba zai baka dama aikata alkhairi da ita ba karka ce ai wai ni da kudi na na ai akwai riba da haramun ce in ka ci riba ka juya ka juya to abin da ka juya na haramun to duk abin da ka same ta hanyar haram garin banza in ji bahaushe amin farofaron banza zai kare to mu ji tsoron Allah wanda Allah ya ma arziki yake kasuwanci a fanninsa to ya sa imani a cikin zuciyar shi ya tausaya ya san ba rawa yayi Allah ya bashi ba ba wani abu ya Allah Allah ne ya zaɓe shi ya bashi dan ya jarrabe shi to kai kokari ka ji jarrabawa Allah ya samu dace to sai suka dalilin da yasa sai suka kashe wannan taguwa kenan wato za ta karya masu kasuwancin zai da nono masu sai da nono nan da wanda suke ganin ana ba su wahala in an sha ruwa gobe kuma yau sai jibi to ba wani magani illa a je a kashe wannan taguwa kawai sai a zauna lafiya a ganin su wani dom ka ba su labari annal ma a ruwa ismatun abun rabawa ne bainahum tsakaninsu wa bainan nakati da taguwa fa yawmul lahu wannan wuni natu wa yawmul laha wannan wuni nata wa kullu shirbin kowane rabo na sha na ruminan mai na ruwan nan mutadarun abun halattowan mai shine ayya hadar hul qaumu yawmahu jama'an gari sai su halarci ranar su wannan kace ta kuma taguwa taguwa yawmaha sai ta halarci ranar shanta fata ma dawo sai suka kirayi juna ala zalika akan haka sun mamwanda sun mamallo sai suka kosa fahimu fahamu kai sai suka yi nufi bi katilin na kashe a kashe sabuwan fanadau sai suka kira sahiban wannan dan abokinsu da yake tare da su kudarar shi ne kudarar mafi rashin arzikin duniya ne ya katula hadan ya kashe ta fata aba sai ya nemi abin kashi ai ta nawala sai fa ya nemi takobi fa a kara bihin na kasa ya soki taguwan nan da shi ai katalaha ya kashe ta ne muwafaqatan lahum bisa gamin bakin su فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي يا يا كغا عذابا نا gare su wani zuri da gargadi na kaga na kyale su ai in zali lahum azaba na da gargadi na lahum gare su bil azabi da azaba kabla nuzuli kafin saukarsa ai waka ya fada mauki a wurin da ya dace ya fada wa bayyana sai bayyana shi azaban nan da kauli da fadarsa inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan wa qalu kadibul muhtadar inna mu arsalna mun aiko mun sako masu sai hatan tsawa wahidatan guda ɗaya alaihim gare su fakanu sai suka koma kahashi mai mahuta zare wato kamar haƙa kamar ganyen iccen da aka yi danni da shi ai wallazi yuzalu shine abin da ake shinge liganami yazalu wallazi yazalu liganami shine abin da mai yin shinge yake yin shinge ga awakinsa yake yin haziratan danni min ya duka shirin daga busasshen ice wa shauki da kaya to ya da ya banna na'am ya ya ya ya tuzhunna yana kiyaye dabbobin nan nasa fiha a cikin wannan shinge mina bi'abi daga kuraye wasu ba'i da zakuka to wa ma sakar abin da ya faɗi min zalika daga ganyen wannan ice fadasatu dabbobi suka tattaka shi to huwa hashima shi ake ce ma hashimu to haka suka koma yadda wancan ganye ya kasance ولقد يسرنا القرآن للذكر
ولقد يسرنا القرآن حقيقة من سوج القرآن للذكر دان حتى cewa da wa'azi fa halimin mutakir ko akwai mai wa'azantuwa ko mai haddace shi bi ma'ana ko haddace shi kuma wa'azantu da shi كذبت قوم بالنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا وإنا أرسلنا عليهم عاصفا وآمنوا نجيناهم بظهر inna na'am kazzabal qaumul lut mutanen lut su ma sun karyata bin nuzir da masu gargadi ai bil umuri da al'amura almundirati masu gargadawa lahum gare su ala lisani bisa harshen lut din inna mu arsalna sai muka sako hasiban taqwa alaihim gare su ai riyan iska tarmihim tana fi hasbil hasbai da tsakon kwani wayya ita sigarul hijarati sune kananan duwatsu alwahidu guda daya duna mil ilkafi bai kai cikan hannu ba fa halaku duka suka halaka illa ala lutin in banda mutanen lutu wa musune in banda iyalin lutu wa musune ibnata wa ƴaƴanta mata biyu ma huta da shi wa najjaynahu kun muka tsayar da su bisani lokacin jijihi ay min al asali lokaci daga jijihi ay waqata subhi lokacin asuba min yawmin na wani rana gair muayyanin wanda ba a ayyana shi ba walau urida da an so to min yawmin muayyanin wato da bayyana ci a ce akwai rana kaza ne wanda yake an bayyana da shi to lamana min sarfi da ba a yi mai sarfi ba la'annahu mu'arrafatun dan ita wato abin mu'arrafa ce ma'adulun mai karkatuwa ne an tsari daga jijjini la'anna haƙahu don haƙƙinsa an yi su amala aiwatar da shi fil ma'arifati a cikin yin ma'arifa da al da al wahal ursilal hasibu shin ko an sako wahal arsalal hasibu ko mai sako tsakon kwanin nan ya aiko ala alin lodin ga mutanen lodu aula ko kuwa aula ni ban ce ni wa bira an yi ibara anan istisnai akan istisnai alal awwal cewa istisnayin farko da annahu mutasili istisnai ne mutasili wa alal thani na biyu da annahu cewa shi muqaddo istisnai ne muqaddi wa in kana da cewa min al ya kasance daga jinsi ne ta sama dan saukakawa ni'matan min indina kadhalika najzi man shakara ni'matan dan ni'ima min indina daga wajen mu kazalika ai misal zalika aljazai irin yadda kaga wannan sakamako na jizi haka muke saka ma man shakara wanda ya gode mu al'umma na ni'imomin mu wa mu'minin yana mai imani aw man amana billahi ko ko wanda ya imani da Allah wa rasulihi da manzansa wa ba ma yabi Allah da manzo ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم حقيقة لوط أي خوفهم لوط لوط يا طولة تسو بطشتنا دم قبو أي أخذنا رقم إياهم سود العذاب العذاب أما فتماروا أي تجادلوا سوى كام جاهية وكذبوا سوى قرية بالنذر لما تقرقتنا أي بإنذاره لما تقرقتنا ولقد راودوه عن بيته فكبتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راودوه ثم نمي aikin banza an baiti ga bakin annabi hudu annabi lutu ai an yi haliya bainahum wai ya kyale su wa bai an yi haliya bainahum ya hita tsakanin su wa bainal qaum da waɗannan baki alladina atau wanda suka bo masa fi suratul abyadi a surar baki suka wato liya haɓu su biyu don su aikin banza da su shine luwaɗi ban san wa kanu mala'ikatan mala'iku ne ba shi kenan ya yi tattu ya hankalin sai ta shi hankalin sai zaba da me sun zo a matsayin matasa tarare fes ga bakin gashi ga menene ga menene ka ga shaidani me yake me yake ba da zai faru shegantaka sai ta kawai sai aka ganganta aka gidan lulu ba ma hana ka aje baki ba a shi eh ai mun ce kadan dai ba ka san wannan aikin da muke to ka daina ce aikin saukar da baki ta haka abin da muka saba kun muka gudu da su ko ka so ko ka yarda za mu abin da muka saba yayi yayi yayi hankalin sa ya tashi to ganin tashin hankalin sa mala'iku suka tashi hankali sai suka zo dan rada mashi kwantar da hankali ka mu ba mutane ne ba mala'iku ne Allah ya kuma da gare kakkace musu kuma sai masa su shigo shi kana annabi annabi Lut zai ce to nayi nayi nayi da kokon ki to ga ku ga sunan sai ke nan da guda ya shigo yana gani ya samu zai isa samari yana zuwa jibiru sai lafta mai mari yana lafta mai mari fuska sai ta koma addu su aka fara ɗanɗana ma a cikin kafin saura aka kuma ta zuwa Allah ya mana tsari fada masna sai muka shafe a ainihin idanunsu a mainaha muka makantar da ita waje annaha muka sai muka mai da ita bila shakin ba wani tsaguwa a ciki ka baƙin waje kamar sauran fuska ai da an safaka ha jibrilu jibrilu ne ya mare ta bijin hayi da fukufukensa fa zoku ku ɗanɗani ai fa kunna lau muka ce musu zoku ku ɗanɗani azabi azaba na wani zuri da gargaɗi na ai in zari gargaɗi na wata fawifi da tsoratarwa na ai samarata ku ɗanɗani ‘ya'yan itacensa ko ku amfaninsa wa fa'idarsa da fa'idarsa.
ولقد خباهم بكرة عذاب مستقر ولقد سباهم بكرة ولقد سباهم عذاب وانا عذاب مستقر مدومي to ya yi masa sammako bukuratattun da sassafe ai wakacin su ne lokacin asuba min yawmin na wani rana gairu mu'ayyana wanda ba ayyana kowane rana ne ba ai bi azabil akhirati wanda yake muttasilin mai saduwa bi azabil akhirati daga azabar da azabar lahira daga wannan azabar dutsen da aka je mutum yana mutuwa wuce ne
فذوقوا عذابي ونذر فذوقوا ku dandana azabi azaba ta wani guri da gargadi na ولقد يسرت القرآن للذكر wala kad yassarna alqur'ana haqiqa mun sauke alqur'ani da zikri dan wa'azi ko hadda fa hal min mudzakir mudzakirin ko akwai mai wa'azantuwa ko mai haddacewa bi ma'ana ku haddace shi kuma ku azantu da shi ولقد جاء آل فرعون النذر wala kad jaa wala kad jaa ala fir'auna nuzur wato fir- masu gargadi sun zo ma mutanen fir'auna qaumahu mutanen sama a huta da shi ay al-inzaru gargadi ala lisan Musa bi harshen annabi Musa wa Haruna da annabi Haruna amma falam yu'minu basu imani ba كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر bal bal kazzabu qaryata aw ma suka da ayatuna da ayoyin mu kullaha dukkan ta atisi guda tara din nan allati utiha utiha Musa wa da aka baiwa Musa ita fa akhadnahu sai muka rike su bil azab da azaba akhadha azizi irin rukun mai karfi muku ta irin ko mai iko ayayi mai kadir mai ikon da yake la yujibu shay'un wani abu ba zai buwaye shi ba
أقربانهم خير من أولئكم أم لهم مراء في الزبر to ana magana da Quraisha ne shin ako kun dai ji wanda muka lissafa to dan haka ku ji ku da kyau ako farikun shin kafiran ku ya Quraisha ya ku Quraishawa khairun su suka fi min min ulaiku ko ko waɗannan da almazkuri ne muke ba ku labari min qaumi nuhin na mutanen nuhu ila fir'auna hay zuwa fir'auna ku ga ga ba falam yu'azabu ba ai masa azaba ba
أم لهم بر- Hmm.
أم لهم براءة في الزبر am lakum koko kuna da baratu wani ku mutane min al'azabi da azaba ya ku fara quraish ya ku kafirai quraishawa da ya zo fi zubri cikin littattafai wal istifhamu tambaya nan fil mawdi aina a wuraren tambayu bi ma'anan nafi wato tana kunshe da ma'anar korewa ne ai laysa al'amru kadhalika lamarin ba haka yake ba أم يقولون نحن جميع منتصر an bal ya bal bari ya kuluna suna cewa ai ku faru quraishin kafirar quraisha na hanu jami'u mu taro ne mun tasirin mai daukar fansa ala muhammadin akan muhammadu wannan ma kal abu jahl yayin da abu jahl ya ce yawma badr ranar badar kafin a haɗu inna jam'un muntasirin mu fa taro ne masu daukar fansa ga duk wanda ya mana zamu mai masa nazala sai aya ta sauka سيهزم الجمع ويولون الدبر sai wa zabul jam za ku watsa wannan taron wai walluna dabur kuma su bada su juya suna masu bada baya fa haka fa huzimu aka koro za su bi badar a badar wannan sura rasulullahi aka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alaihim akan su بل الساعة موعدهم والساعة أدهي وعمر bal bal asatu qiyama maw'iduhum ita ce malikawantar su bil azabi da azaba wa sa'atu qiyama azabuha azabata adha ita ce mafi musiba ai azam ita ce mafi girma baliyatan ga bala'i wa amaru kuma mafi daci min azabin duniya akan azabar duniya إن المجرمين في ضلال وسعور innal mujrimina kafirai fi dalalin suna cikin halaka bil qatl da kisa fi dunya a nan duniya wasu urin da kuma wuta a ranar a kiyama ainaru wato narin wuta musa'arata abun hurawa bit tasbibi musa'arata ai muhayyajatan abin rurawa bil akhirati al akhirah يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر yawma a ranar da yushabuna za a ja su fi binna da ai cikin wuta da su ala wujuhin bisa fuskokin su da al'akirati al'akira wa yuqalu lahum za ta zuqu ku dandani masa sakara wato shafan nan na azaba wuta ai sabata jahannama samun zadin wuta a fatan ku lakum gare ku إنا كل شيء خلقناه بقدر inna kullu shay'in mu kowane abu daga gani halakana wa mun halicce shi ne bi kadarin da kaddatawa ai bi takadirin da kaddatawa
وما أمرنا إلا واحدة كلمة بالبصر wa ma amra lamarin bai zamo bane shay'in ga wani abu nuridu wujudahu da muka nufi samun sa illa amratun illa amratun face umarni wahidatin guda daya zai zama zai ka ga abin da ya faru kalamihil basar kamar kyaftawa ido fi sur'ati wajen sauri wa hiya qawli ita ce fadar kun ba- da an ce kun fayujadu sai ya samu Ya kamar yadda ubangiji ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun
ولقد أهلكنا أشياءهم فهل من مدكر ولقد هلكنا أشياءكم حقيقة من هلك مكمنتنكم أي أشباهكم مكمنتنكم في الكفر cikin kafirci من الأمم الماضية على المؤمن da suka shuɗe فهل من مدكر ko akwai mai wa'azantuwa ai iddakiru ko azantu wata ibru ko dai wa'azantu وكل شيء فعلوه في الزبر wa kullu shay'in kowane abin da yake faru suka aikata shi ai al-ibadu bayi to makatuban abin rubuta ne tun zubar cikin littattafai kutubil hafazati littattafan ba mala'iku masu kiyaye aikin bayi وكل صغير وكبير مستقر wa kullu sagirin dukkan wani karami wa kabirin da babba min adh-dhanbi min adh-dhanbi na dhanibi aw al-amali ko aiki mustaqarrun abin rubutawa ne fil lawhil mahfuz cikin lawhil lawhil mahfuz إن المتقين في جنات ونهر innal muttaqina ma'azurun Allah fi jannatin suna cikin gonakai wa narin da koramu ore da bihi an yi nufi da shi aljinsa aljinsu wato jinsin koramu na'am wa wa qur'a an kuma karanta shi da dammin nuni da na wato rufa'a nu- nuhur wato wal- wal ha'u nuhuru da rufa'a amin guda rufa'a haba ba shine nuhuru jam'an wajen jam'i kenan kamar da aluga ka ce ka asadin ka ce usudu wal ma'ana ma'ana cewa annabi cewa ya shirbu na za su sha min anharaha daga koramin aljanna za su sha alma a ruwa wal labana da nono wal asala da zuma wal khamra da giya fi ma'ana
في fi makalifi مقعد صدق عند مليك مقتدر fi maka'adi sirkin a wani zaunin zama mai kyau na gaskiya ai majalisar haƙƙin mazauna na ga mazauni na gaskiya wanda yake lalaga wa fihi ba ya sassan magana a cikinsa wala tasima ba kuma abin da zai jawo zunubi wawari da shi ma bi wawari da bi jinsu shi ma an yi nufin jinsu da shi ne ai annan cewa su fi majalis suna a cikin waɗansu mazaunai min aljannati na aljannatai salimatan wanda take kukutatta min allagawi daga yasassan magana wata bimi da abin da za a ɗauki zunubi bai talabi majalisun duniya saɓanin mazaunan duniya fakalla yana da wuya an ta sinima ta kukuta min zalika da a zauna ba a ɗauki zunubi ba ko ba a yi yasassan magana ba wa inda malikin wajen wani sarki mukutadirin mai iko ai kadirin mai ikon da yake layi wa duk shay'un babu wani abu da zai buwaye shi wa huwa Allah ta'ala shine ubangiji madaukaki alhamdulillah
Uh,
صل على محمد يا رب العالمين